بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis wanda shine daren 11 ga watan safar shekarar hijira ta 1446 wanda kuma ya dace da lissafin 14 ga watan august shekarar miladiya ta 2024 wannan za ta dinga shiga mana rikodin kamar yadda muka saba muna karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wato tafsirin juzu'u amma muna cikin suratul a'la a wannan masallaci na Umar ibn Khattab dake nan cikin wadan Zaria inda aka fi sani da suna dandali wannan zai zama darasi na hudu kenan a cikin wannan sura mai albarka suratul a'la wadda mun gangaro zuwa ƙarshen ta zamu tashi daga faɗin Allah madaukakin sarki kad aflaha man tazakka arma bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
نعم كل مرة كين سركي يتجوى دتشوى قد أفلح من تزكى قد أفلح حقيقة يا ربوتا من تزكى wanda ya tsarkaka wa zakara isma rabbih kuma ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla sannan yayi salla bal ba ma haka ba tu'thiruna alhayatad dunya ku kun kasance kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun alhali lahira ta fiye muku alkhairi wa abqa kuma ta fi tabbas Allah ya ce inna haza lalle shi wannan zance da fi suhufil ula wallahi yana cikin littattafan farko suhufi Ibrahima wa Musa littattafan Annabi Ibrahim da Musa alaihi assalam fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa qad aflaha man tazakka Ibn Abbas yace ma'anan at-tazakka tsarkaka shine tsarkakuwa daga shirka wane ne wanda ya rabauta shine wanda ya tsarkake imaninsa yayi barambaran da shirka to wannan ya tsira yayin da shi kuma al-Hasan al-Basri yake cewa ma'anar wajen shine wanda yake aiki tsarkakake wato wanda yake aikin shi da ikhlasi kenan babu babu riya a ciki yace ai man kana amaluhu zakiyan wanda aikin sa don Allah yayi haka kuma an ruwaito daga katada yana cewa ma'anan man tazakka shine man kana wari'an wanda ya zama mai taka tsantsan a addininsa ikrima kuma yake cewa ma'anan man tazakka shine man qala la ilaha illallah kad aflaha man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi kalmar shahada yayi imani to ya zama ya tsira insha Allah haka dai malamai suka tarwaito maganganu daban-daban daga gun malaman tafsiri daga katada shi kuma yace ma'anan tazakka ai man akhraja min malihi fatasaddaq wa arda khaliquhu wanda ya fitar da dukiya yayi sadaka ya nemi yarda ubangijinsa al-imam al-qurtubi da yazo magana akai yake cewa kad aflaha ai sadafa al-baqa'a fil jannati wa tatahhara min ash-shirki bil iman ma'anan tsira ɗin shi ne mutum ya dace da samun aljanna matabbaciya kuma ya dace da tsarkakuwa daga shirka an ruwaito wata magana daga malaman garin Madina tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu kaman daga Abu Sa'id al-Khudri da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda gaba ɗayansu akan cewa ma'anan wannan wurin shine qad aflaha man tazakka su suna ganin fassarar wajen shine ana magana ne akan zakatul fitr qad aflaha man tazakka hakika wanda ya fitar da zakkar kono to ya tsira wa zakara isma rabbihi kuma ya wayi gari yana ta kabarbari ranar sallah fa salla sannan ya tafi ya je sallar idi su kuma fasara suke wannan ita ce fasarar mutanen Madina kuma suna suna ji da ita duk wanda ya ce ba haka ba suna kuskurantar da shi cewa waɗannan ayoyi suna magana ne akan fitar da zakkar kono da yin wato kabarbari ranar sallah da kuma fita sallar idi kad aflaha man tazakka hakika wanda ya fitar da zakka koran shi ya tsira wa zakara isma rabbi kuma yawa yi gari yana ta kabarbari yana ambaton sunan ubangijinsa fa salla sannan ya fita yaji sallar idi wallahu a'lam hakanan arwaito daga ata ibnu rabah Allah ya kara masa rahama shi kuma yana cewa aya tana magana ne akan dukkanin zakkoki gaba daya da zakkan noma da zakkar tumaki da shanu da zakkar kudi da zakkar kono da sadaka ta nafila yace dukkanin sadakoki yake nufi a wasu malaman tafsiri sun ambaci cewa waɗannan ayoyi guda biyu kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla cewa sun sauka ne akan sha'anin sayyidina Uthman radiyallahu anhu cewa sayyidina Usman ya kasance yana rayuwa a Madina kamar da aka sani to akwai wani mutum daga cikin waɗanda ake tuhuma da munafurci wannan mutumi ya kasance yana da bishiyar dabino a gidansa amma bishiyar dabinon ta karkace ta ta nufi gidan wani makwabcinsa cikin mutanen Madina Ansar sai da mana idan ƴaƴan dabinon sun faɗi sai su faɗo cikin gidan makwabtan sai kuma su makwabtan suna ɗauka suna ci sai suka bi suka gaya mai mai bishiyar labarin cewa su faga abin da yake faruwa da su don Allah ya sahilce musu sukan ɗebi dabinansa da ke zuba a cikin gidansu su ci sai wannan da ake tuma daga munafurci ya ce shi bai yadda ba ya mai da abu fitina har aka je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai kuwa me ya hana ka bar su su dan ci abin da ke zuba a gidansu na dabina me asarar ka dan sun ci sai ya ce a'a ni san ban yadda ba eh yace sam shi bai yadda ba a ba za a yi haka da shi ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka ba su su samu wani abu mana kai kuma ka samu lada a wurin Allah sai ya ce la abiu ajilan bi ajilin ba zan sai da abin da nake ganin shi yanzu in an shi wani abu da ake mu alƙawari na can nesa da ban sani ba to sai aka je a gawo sai Ibn Usman cewa ga irin ba rashin arzikin da wannan mutumin yake yi ma wasu talakawa kuma har yana faɗa maganganu marasa daɗi sai sai na Usman ya zo sai ya ce to shi a siyan mai da da dabinan gaba ɗaya sai ya siya ya ce to ya ban musu su waɗannan su ci gaba da ci shine sai aka saukar da faɗin Allah kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla wallahu a'lam malaman tafsiri da sun ambaci wannan a cikin asbabun nuzul din al-imam ibn kathir yana cewa akan tafsirin wannan aya yace kad aflaha man tahara nafsuhu min al-akhlaqir razila ma'ananta shine wanda ya tsarkake kansa daga munanan halaye da abin Allah wadarai to ya tsira wa taba ma anzalallahu ala rasulihi kuma ya dinga wato bibiya yana aiki da abin da Allah ya saukarwa manzon shi sallallahu alaihi wasallama wa zakara isma rabbih fa salla ay aqama as-salata yace shine ka tsayi da sallah fi awqatiha a lokutan ta sallolin farilla ibtigha'a ridwanillahi ya zama kana yin sallah ne kuma dan neman yarda Allah wa ta'atan li amrihi dan bin umarnin Allah wa imtithalan li shar'ihi dan bin shari'a Allah subhanahu wataala wannan an ambace shi kuma har ila yau daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda da wani hadisi wanda yazo da isnadi mai rauni cewa Ibn Mas'ud ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara wannan aya da cewa ma'anarta man shahida Allah ilaha illallah wa khala al-andad wanda ya faɗi kalmar shahada ya kuma yi baran-baran da gumaka wa shahida anni rasulullah ya shaida cewa ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa zakara isma rabbi ya ci gaba da ambaton sunan ubangijinsa ai salla as-salawatil khams ya dinga salloli guda biyar wa hafaza alaiha ya kiyaye sallolin sai dai isnadin yana da rauni kwarai saboda wani mutum mai suna al-arzami wanda ke cikin isnadin shi ko al'imamu ibn al'imamu abdurrahman ibn nasir as-sa'idi yana cewa ma'anar wannan wajen shi ne a faza warabiha wanda ya tsarkake kansa ya ci riba ya samu babban rabo man tsahara nafsahu wa naqaha min ash-shirki wa zulmi wa masawil akhlaqi wanda diya yi kokari ya raba kansa da munanan ɗabi'u da shirka da zalunci da duk wani abin Allah wadarai to wannan ya ci ribar rayuwarsa kuma ya tsira insha Allah lafazin aflaha da yazo a cikin wannan aya yana daga cikin lafuzza waɗanda Qur'ani ya maimaita su sosai da haka malamai suka yi ta tunanin menene ma'anarsa a ita dai kalmar daga falahan wanda kuma ma'anar shi shine mutum ya samu nasara ya samu riba a rayuwarsa irin nasarar da mutane za su dinga kallonsa suna fatan alheri suna suna ganin cewa kai aikuwa na ya more malaman luga suka ce wa huwal fawzu bima yutaghabbatu bihi shine mutum ya samu nasara da abin da kowa ke fatan samu wa fihi salahul hali wan najati wal baqa'i fin na'im idan mutum ya samu nagarta ya samu tsira kuma ya dawwama a cikin ni'ima al-imam zabidi yake cewa falaysa fi kalamil arabi kullihi kalimatun ajma'u lafzatin lil falah li khairai dunya wal akhirah in kana neman wata kalma wadan an ambace ta take nuni zuwa ga alherin duniya da lahira gabaki ɗayansa yace to a larabci babu kalmar da ta kai lafazin falah tabbatar da wannan ba wata kalmar da ta kai ta nuna ma'anar samun nasara a duniya da lahira saboda akwai nasarar duniya mai ma'anan alfalahu tsira a duniya ko kuma ta lahira mai ma'anan alfalahu menene na duniya shine mutum ya samu morewa duniya ya samu duk abin da dan adam ke nema ya samu na lafiya da wadata da kwanciya hankali da ƙoshi da zaman lafiya da sauransu wannan a duniya za a ce ya samu nasara ya zama yana morewa duniya a bisa yadda masu duniya suke kallanta amma wannan ba shine abin nema ga mumini ba abin nema ga mumini aslan shine alfawzu al-ukhrawi samun nasara a lahira wanda ma'anar shi suka ce shine alfawzu bi ridwanillahi ta'ala mutum ya samu yarda Allah ubangiji madaukakin sarki wa dukhuli jannatin lahi ya shiga aljanna ta Allah madaukakin sarki wanda din da qur'ani ya ambaci alfalahu zaka ga haka kamar nan din kad aflaha man tazakka kamar irinta kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha haka irin kad aflaha almu'minun haka idan ka idan ka dauki misali wa man azlama mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalim haka abin da aka kore musu rashin cin nasara saboda sun yi wa Allah ƙarya sun kirkira ƙarya sun danganta wa Allah sun ƙareta saƙon Allah wanda ke cikin suratul an'am kenan ko hakan ka dauki misali kamar faɗin Allah ulaika alladhina hada ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun a farkon suratul baqara sai da aka lissafa alkhairan da suke yi da imanin su da bin shari'ar Allah sannan Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbih waɗannan suna kan shari'a daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihuna haka nan kamar faɗin Allah fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna ulaika minal muf fa ulaika an yakunu an yakuna minal muflihin cikin kasas ko fa asa ulaika an yakuna minal muflihin waɗannan sun zama daga cikin masu tsira suwaye man taba wa amana wa amila salihan wanda ya tuba ya bi Allah ya yi imani ya yi aiki na gari haka nan a cikin sautul hajji yalla zina amanu rukau wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ya kun da kai imani ku yi ruku'u ku yi sujuda sallah kenan kaga shine san fa sallah din ku tsayi da sallah ku bauta wa ubangijinku kuma ku aikata alkhairi Allah ya ce kun haka za ku tsira haka kaman fadin Allah madaukakin sarki a cikin tauba lakinir rasula wallazina amanu ma'ahu lakinir rasuluhu wallazina amanu ma'ahu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce wa ula'ika lahumul khairat wa ula'ika humul muflihun waɗanda suka yi imani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu Allah ya ce waɗannan suna da alkhairai daban-daban kuma su ne matsiranta wanda suka yi falahi da dai ayoyi da yawa suna nan kata-kata qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fa sawfa ta'lamun Allah ya ce man takullu aqibatud dar innahu la yuflihu adh-dhalim ire-iren su wa alqima fi yaminika talqafu ma sana'u ma sana'u da sahir wala yuflihu as-sahiru haythu ata wannan kamar misali ne dinda ka zaga cikin qur'ani kaga kalmar zaga tana da wannan dandana dandanan nuna tsira a lahira samun yardan Allah samun ainihin wato a madawwamiyar ni'ima haka idan muka kalli wasu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo da wannan lafazi alal misali kaman kissar Hiraqal dake cikin Sahih Bukhari da aka je aka mushi tayin musulunci ya ji labarin addinin musulunci yana so ya karba ya rasa da zai so yana cikin miyagun kafirai waɗanda kuma in ya karɓi musulunci za su kashe shi amma sai ya ce bari ya gwada su sai kulla ɗaki gaba ɗaya sai fito ta sama sai ya yi shela ya ce ya ma'asharar rum hal lakum fil falahi war rushd ya ku taron turawa shin bana yi muku albishir ne muku tai bil falah da tsira war rushd da shari'a aikunan suka dinga jifan shi suka nemi su kashe shi kamar yadda kisa ta nuna haka da al-Imamul Bukhari ya zo fassara a cikin kitabu tafsiri nashi fadin Allah walladina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi surihim hajatan mimma utu Allah yace wa izna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa man yukashuha nafsi fa ulaika humul muflihun go sai yace al muflihuna al faizuna bil khulud ya ce abinda ke da mafulihai su ne waɗanda suka samu rabauta da ni'ima madawwamiya haka abinda mai kiran sallah yake faɗa kullum ya ce hayya alal falah saboda mun saba ji ba maganin daraja abu hayya alal falah da kullum muke ji din nan wani kira ne mai girma da ladani ke kiran mu cewa jama'a ku zo ga tsira sallah kaga shine fasalla din wa zakara suna rabbihi fasalla kullum ladan sai ya kira musulmai yan uwan shi akalla so biyar cewa hayya alal fala to ya kamata da zaran ka ji wannan kiran ko me kake kai ka dena domin duk abin da kake bai kai darajar wannan kiran da ake maka zuwa ga tsira a rayuwarka ta lahira amma kaga saboda yadda shi ɗaya yake shagaltar da mu sai a yi ta yi ma ba musamman me ake yi ba ma ya cikin lissafin Allah ya fi mana haka hadisin nan na wani mutumin ƙauye wanda shi mai cikin Bukhari wanda ya zo yau annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi ko annabi ya gaya mushi addini ya gaya mushi kaza da kaza da kaza ya juya yana cewa wallahi la azidu alaihinna wala anqus yace wallahi bazan ƙara akan sallolin na farilla da azumi na farilla da sauransu ba ya ce kuma ni ba zan rage ba sai annabi ya ce mene aflaha in sadaka in dai da gaske yake yi to ya tsira wato ka tsaye da farillai din nan sallori da azumi kai zakkar dukiyarka da sauransu in dai da gaske ka tsaye da su to ka tsira a wani lafazi na Imam Bukhari sai bayyana karara cewa da halal jannata in sadaka in dai da gaske yake to ya shiga aljanna kaga ya fassara mana ma'anan aflaha da menene da shiga aljanna har ila al-Imam Abu Dawud da al-Imam Nasa'i da wani su sun ruwaito hadisi game da tarihin sallar dare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masahabbai da azumi cewa ya fito a ƙarshen Ramadana yayi sallar dare ranar 20 da lokacin saura kwana biyar azumi ya wuce ko kwana hudu da yayi bai yi ba gobe ya zo yayi jibi da sauransu to shine sai suke cewa a cikin riwayar yake cewa falamma kanatir rabi'a da ya zama saura kwana hudu sallah lam yaqum bai zo yayi qiyamul layl ba falamma kanatir thalitha da ya zama saura kwana uku sallah shine daren 27 kenan jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nasa sai ta tara mutanen gidansa sa Aliyu da su Fatima da matan auren gidan sa Aisha da su Hafsa da sauransu wan nasa da sauran al'umma fa qama bina yayi mana qiyamul layli hatta khashina an yafutana al-falahu mai riwaya yace har muka ji tsoron kada tsira ta kubuce mana me ya tsiran sai mai tambaya ya ce mishi menene tsira kala sahuru yace abincin sahur so da shi ma abincin sahur abinci ne mai albarka wanda yake sa mutane tsira tsira daga mene tsira daga wuni da yunwa ko wallahu almusta'an tana ga wannan ya isa ai ko sai ya ce wa zakara asma rabbihi fa salla Allah ya ce wa zakara asma rabbihi kuma ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla kuma yayi salla ata'u yace daga ibnu abbasin zakara ma'adahu mutum ya dinga tuna makomarsa wa mawqifahu bayna yaday Allahi azza wa jal ya dinga tuna tsayuwa gaban ubangiji madaukakin sarki fa abadahu wa sallala idan mutum ya tuna wannan to sai ya dinga bautar Allah yana neman gafara Allah wato koyaushe ka dinga tuna tsayuwa a gaban Allah da yin hisabi da Allah zai maka ma'anan zakara suma rabbihi ko dai kabbar harama da ake a farkon sallah faɗin bawa cewa Allahu akbar kabbar harama a wurin cewa Allah shine mafi girma wato duk wani abu wanda ba Allah ba baya zuwa cikin sallah yanzu ka fuskanci ubangiji ne kawai shi kake bautata ma saboda wa zakara asma rabbih anan ya daukan ma'ana azzikrul lafaz fada da baka cewa Allahu akbar yana dauka kuma ma'anan azzikirul ma'anawi wato huwa al-iqbalu ala Allah bil qalb mutum ya zama zuciyarsa tana cikin tuna Allah sanda yake sallah din wato baya sallah alhalin yana tuna duniyarsa ya zama ya tattara zuciyarsa gabaki daya ta fuskanci ubangiji ta fuskanci abin da yake a cikin sallah to wannan ya ambaci Allah kenan da baka da yace Allahu akbar ya kuma ambaci Allah da zuciya da ya zama hankalin shi na kan sallar da gurgudan yadda hankalin mutum ke kan sallar da yake yi da gurgudan nagartar sallarsa da gurgudan kuma yadda ya raba hankalinsa yana yin wasu abubuwa na tunane-tunanen duniya da gurgudan kuma yadda zai rage zai gibare ingancin sallarsa wataƙila har ya samu kanshi a cikin yanayi na rafkannuwa ko kuma bai san abin da yake ko kuma har a da sallah a fita waje a yanzu yanzu na ya sallar magariba sai ka ana musu a waje wani ya ce alhakuma a karanta wani ya ce wallahi ba alhakuma wallai da ce sai kuma zuwa tambayi lima a ce liman muna musu ne a raka a farko mai ka karanta ga liman shi ce wallahi na manta mai na karanta ne wa saboda kowa duniya yake tunani Allah ya kyauta wanda ya samu ya haka ya ambaci Allah da baka kuma ya ambace shi da zuciya yana irin wannan sallar to shi ne zai samu sallashi ta zama mai inganci ɗari bisa ɗari kuma ta zama mashi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar da aka ambaci sallah aka ce wa zakara isma rabbih fa salla za a iya cewa inda ba qur'ani ba za a iya cewa wa zakara isma rabbih fa abada ya ambaci sunan ubangijinsa kuma sai ya bautata mishi kaga aka ce bautawa Allah ya hada da sallah sauran ibadoji da sai ayat tafi game ma'ana to amma ba haka Allah ya ce ba sai Allah ya ce wa salla yayi salla zaka sai malamai suka ce abinda yasa aka yi takhsisin salla anan aka ambace ta ne ko ambaci sauran ibadoji gaba daya saboda muhimmancin ta da kuma kasancewarta ita ce ibadar da dukkanin musulmi sun hada akan yinta kuma kullun tana maimaituwa sannan wanda kuma duk bai yi ta ba yanzu yanzu nan yana fita daga musulunci bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala saboda kuma ita ce ake wa laqabi da ummul ibadat uwar dukkanin ibadoji saboda haka ake cewa inna salata tanha anil fahsha'i ko yau mutum ya musulunta yanzu din nan zai sallar isha da ake anjima ba a yafe wa matafi ba ba a yafe wa mara lafiya ba ka ku ga azumi an yafe wa matafi an yafe mara lafiya ya biya daga baya ba a yafe mu matalauci ba ba a yafe mai arziki ba kaga zakka kuwa ta fada kan masu arziki da wanda ya samu dama da wanda bai samu dama ba kowa sai yayi sallah ba kamar aikin haji ba an ce sai an samu dama dan sai an je inda yake shi kuwa ita ko sallah wajidat liyal ardu kulluha masjidan wa tuhura ko akwai masallaci yayin da kake ko babu ko a anguwa kake ko a gida ko a gona ko a daji ko a bayan kanta ko ina ne sai kai sallah amma aikin hajji ba wasu mu da dama nan bai hau kanmu ba tunda ba mu da kuɗi ba mu ba kuma a makka muke ba sai ran da ka samu kuɗi sannan ya hau kanka wasu mu da dama nan zakka ba ta hau kanmu ba tunda ba mu da kuɗin yin zakka wasu mu da dama nan ba sa yin azumi ko ramadana ya zo wataƙila saboda suna da ulsa ko kuma in suna halin tafiya za su sha daga bayan su raba amma sallah fa kowa sai ya yi ta hatta mata waye gidan zama kamar al'ada da zaran an fahimci yanzu mutum bai yin sallah asuba bai fito ba azhar bai yi la'asar magariba isha yana musulmi dan musulmi za ga jama'a za su kyamace shi su tuhume shi sai Allah wadare da shi da zai zo neman aure ba wanda zai bashi daya sai dan yana da kuɗi da yawa ko yana da kuɗi wanda za ce ba komai wannan shi da ubangijin shi ke dai ba ruwanki je ki ci arziki saboda kuɗi kuma su ake battawa fiye da komai Allah ka yafe mana to wannan yana muhimmancin sallah jama'a so da haka jama'a mu yi kokari mu kula da sallolinmu mu ba su muhimmanci dan su ne wato hanyar ganawa ka da ubangijinka ko da yaushe kuma ita ce ibada da Allah ya farlanta mana a ko da yaushe dan mu samu tsira Allah ka gafarta mana Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya sai dai ku kuna fifita rayuwar duniya wato ya ku mutane kuna fifita kelekelen duniya akan abin da ke cikin lahira na sharholiya kamar da Allah ya faɗa wani waje kalla bal tuhibbuna al-ajila Allah ya ce lalle kuna son abin nan na nan kurkusa wata zaruna al'afir kuna watsi da lahirar alimamu ibn jariri na ɓabari a cikin tafsirinsa ya ruwaito cewa wata rana ibn mas'udin yana karanta da ɗaliban shi yana koya musu alkur'ani sai karanta wa wani ɗalibi suratul a'ala tiriyan tiriyan tun daga sabbi isma rabbikal a'ala har aka kawo kan faɗin Allah bal tu'thiruna al-hayatad dunya sai ya dakata sai ya kalli ɗalibai ya ce ya ce athar na duniya da an na ra'aina zinata mu ɗan adam muna fifita duniya ne saboda muna ganin alfanin ta ƙarara komai da aka ce alfanin duniya ne ko baka samu ba kana iya gani wannan yasa ɗan adam yake fifita yace li anna ra'aina nisa'aha wa ta'amaha wa sharabaha wa zinataha saboda matan duniya ga sunan muna ganin su zaka muke neman kuɗi mai fata shi mu aure su abincin duniya ga yana muna muna ganin sa zaka muke neman kuɗi mai fata shi mu je mu ci mu siya mu ci a gidan mu ko mu je mu ci a inda ake ci abin shan duniya abu mai daɗi na duniya da ake sha sawa'un wani abin sha ne ko ɗan itace ne duk muna ganin sa zaka muke fafutuka sai mun samu ma mun sha haka nan sauran kyalekyalen duniya abinda yake na gidaje da sutura da kayan karas da ababen hawa kowa yana gani don haka yake mafitakar sai ya samu ya ce wa zuinat lanal akhira an ba mu labarin abinda ke cikin lahira na kawa da kawanya kamar da ƙur'ani ya ambata wurare daban-daban amma ba mu gani ba ba da biyar ɗan adam kuma abinda ya gani ya fi mai tasiri yace fakhtarna hadha al-ajila wa tarakna al-ajila shine muka fifita wannan da muke gani muka yi watsi da wancan da ba ma gani wannan ta dabi'ar dan adam ce abin da yake gani da yafi bashi muhimmanci yanzu kalla ku gani jama'a me yasa kowa ya damu da sai yayi boko sai yayin shi sun yi boko sai sun yi kaza saboda ana ganin alfanun boko a cikin bokon ma kuma akwai wasu kwasa-kwasai wanda ake ganin duk wanda ya yi su da wannan ya tsira za ga duk mun fi ƙarfin jiki da sa energy mu a kansu kowa yanda so yake a ce dan shi ya medicine dan shi ya yi pharmacy dan shi ta yi nursing dan shi ya yi architecture da engineering da waɗanda ake ganin yawa da an yi su yanzu yanzu ne kawai za a samu abin yi wannan wannan concept wannan abin nan din ne wannan mindset din ne yake yake taba ku yanzu da can shekarun baya ai mutane ba su dauki hadda alqur'ani da muhimmanci da aka dauke ce su ba ko ba haka bane da sai dai gardawa da alarmomin su suka damu da alqur'ani sai tayi ana dai ba su sadaka tuwo mu nan ɗan cikin gari ba kowa ya damu ban je ka je kai a makaranta allo ka koyi abin da zaka yi sallah ko zaka ci gaba da bokonka ba wanda ya damu amma da aka zo aka fara musabaka aga cewa ana samun alheri daga Qur'ani za a baka mota a baka kujerar umara yarinya yake musabaka yanzu zan ta samu wani babban miji ta aura yanzu yanzu da mutum ya tafi Madina ya tafi Misra ya tafi Dubai ya zama babban alarama shi ma ya sha kwana to sai ga Qur'ani ko ina aka ta bude mishi makarantu iri daban-daban kuma ba za ka tuhu mutum da riya ba baka san zuciyarsa ba amma dai ayyukan mutane suna nuna cewa suna ba da ƙwazo a kan don a samu a cin musabakar nan an fi ganin cin musabakar shi ne alherin alkur'ani fiye da samun abin da za a samu a lahira na da za a ce ikra wartaki fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'u ba mu cika damuwa da wannan ba annabi ya ce rana alkiyama za a ce ma ma'abocin ka ta alkurani yi ta karantawa kana karantawa lifta tana yin sama da kai a cikin aljanna ba za a tsaye da liftan nan ba sai iya inda tilawar ka ta tsaya ba mu cika damuwa da cewa rana alkiyama iyayen mahadacin alkurani su ma kansu sai an zo da su gaban mala'iku da annabawa an saka musu kayan kambu na sarauta a lahira duk ba cika damuwa da wannan ba an fi damuwa da musabaka yanzu su kuma yan boko galibi sun fi damuwa da alfaharin cewa ƴaƴana sun haddace alkur'ani a yi musu biki a sa instagram a yi kalanda a yi sobeniya wani ma haddan ma ba ma da gaske ba ne kawai labari daga su kuma ustazi su ma suka samu wannan dabarar cewa to sai a ce to shikenan ba dai kun ki ba mu sadaka ba to ku kawo miliyan biyu yaran ku za su haddace alkur'ani nan da wata shida shikenan za su za su ta bada wannan kuɗin sai kawai a zo bayan wata shida kawai a yi musu biki a ce sun haddace tunda iyayen ba san ma'ana hadda ba ba komai kuma ko ko kun fahimce da dan adam yake wannan abin na duniya shine dabi'ar mu to abin da ake so kai mumini kai kokari kai kai baran-baran da wannan dabi'ar ka dauki dabi'ar gasgata Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje ga aljanna ya ga wuta da ya dawo ya ce wallahi da mutane sun ga abin da na gani na aljanna da sun ƙara zake damtse ba za su yi bacci ba ba za su huta ba sai su samu aljanna ce da kuma sun ga abin da na gani na bala'in wuta ya ce wallahi da ba za su huta ba ba za su taɓa yin wani saɓo ba sai sun tabbata sun guje ma wuta sauraka ɗabi'ar ɗan adam ne a nan ibn abbas ibn mas'ud yake gaya mana cewa ɗan adam ya ga duniya ya ga ni'imarta da haka kowa yake guguriyarsa ya samu amma bai ga aljanna ba bai ga abin da ke cikinta ba ta haka bai damu ba ina 'yan mainin suke da aka fara mainin din nan kwanakin bayan can ai ana rigima a kan shi ko mutane da dama ba su yadda ba amma tun da aka ce wata ƙwari ta fashi aka ga alherin da waɗansu suka samu kusan kowa sai da ya shiga bayan ɗin wanda Allah ya tsare kusa kowa aka ce a cikin mako guda a Najeriya sai sai da sama da miliyan mutum miliyan 11 suka bude application din Telegram suka register shi sama da mutum miliyan 11 eh a sati daya da aka ce me sunan ta fashi dinnan ne eh not coin not coin amma na da sai Allah ya isa suke da an gama cutar su ba wanda ta kara ta fashe da su ne yanzu dama ana ta ce musu in ku ba hankali da mai din ku nemi sana'o'in ku na gaskiya ku kama yi to Allah ya dawo musu da asarar da suka yi asara ba ta da daɗi ina wani mutum ai turawan sa daga sun ga maganu sai sun ga dama zirma su suke duk muna buga misalai ne akan ɗabi'a ɗan adam idan ya ga abu ko to ya fi gasgata shi yayi ta kokarin shi ma ya samu to shine ma'anar bal tu'thiruna hayatud dunya amma Allah ya ce wal akhiratu khairun abqa a wannan wajen karatu duka qura'u suna karanta shi da tu'thiruna amma kuma su karantawa da yu'thiruna bal yu'thiruna al hayatud dunya sune Abu Amr da Nasr ibn Asim akwai kuma wannan sahabin cikin manyan alarmomi shine Ubay dan Ka'ab shi kuma musafin shi bal tu'thiruna bal antum tu'thiruna shi kuma da ƙarin lafazin antum ana shi bal antum tu'thiruna alhayatad dunya duk kowanne ma'anar su ne tana komawa ga abu ɗaya ne babu wani bambancin ma'ana mai nisa Allah ya ce wal akhiratu alhalin kuma la'ira khairun tafiye muku alkhairi wa abqa kuma tafi tabbas wato amfanin da ke cikin lahira alherin da ke cikin aljanna ni'imar da ke cikin da ta fi tabbas ya ishe ka gane rashin tabbas ɗin duniya cewa duk wannan abin da ke cikin duniya rana guda Allah zai darkake shi da babu komai komai da ka gani ta nake yanzu ko mutum ne mai arziki idan ya zo ya sai wani gida ana ganin gidan nan ya yi tsada ya yi daraja amma saboda arziki ya ishe shi kawai sai a gawa shagari ya sa gireda tana rushe shi sai a dinga cewa wani bai san abin da yake ba kawai bai san darajar dukiya ba wato a gurin shi wannan ba komai bane ba haka masu kuɗi suke yi ba zai zo ya sai gidanku kuma sai ya baku farashi na tsiya wanda dole ku siyar in yana son wajen ya ninka muku kuɗi wani ma ya ce ga wani gida na can ku je ku shiga saboda yana son wannan location din kuma sai ya sa gireda ta watsa watsa da gidan saboda ba komai bane a wurin shi to duk wannan duniya kuma sai ta riga ta gama kaiwa matukarta kamar da Allah yake taida hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara ita gama kaiwa matuƙa wajen ci gaba da kere-kere da masana'antu da gana kan rayuwa Allah zai sa a yi mata tsawa mala'ika ya hura ƙaho ta girgiza ta lalace ta zama safsafan ta zama fili gaba daya la tarafiya iwajan wala amta babu kwana babu tuni wanda ya shekar gane cewa ba ta da mutunci a wurin Allah wannan duniya da muke ta kokarin halaka a kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wata nafaka duk wani abu da zaka yi amfani da shi a duniya ka ciyar ko ka ci ko ka sha zaka iya samun lada yace amma banda gini illa albina banda gina gidaje shi babu lada a cikin shi gaba dai asara amma kuma ka duba ga dan adam babu abin da ya dauka da muhimmanci a rayuwar shi kamar a ce ya gina gida ko ya mallaki gida duk wannan wahalar da zaka yi tun daga siyan fili da fandisho da komai har da finishing wanda komai zaka saka sai ka saka latest babu lada a cikin shi kai dai ka biya bukatar ka ta duniya in kana son ka samu lada to ka gina wa Allah ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka gina rijiya wanda al'umma annabi za su amfana to wannan shine zaka samu lada amma kaga a ɗabi'ar mu babu abin da muka ɗauka da muhimmanci kamar wancan mara ladan shine wal akhiratu khairun wa abqa al-imam muslim ya rawaito hadisi a cikin sahih dinsa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mad dunya fil akhirah illa kamithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadha hadhihi fil yam nabi yace duniya in an gwada ta da lahira bata wuce kamar ɗayan ku ya dauki wannan ya tsatta shi yace ka tsoma ta a cikin teku fayanzur sai ka duba ka gani bi matarji'u me za ta diba a cikin teku to aka ga dai yatsa za ta jike ne to wannan jikan nata da za a zo a sake auna tekun za a ga ya rabu tekun ma ta sa abin da ake in za ka tsoma su miliyan ka cire babu abin da zai rabu to haka kamar haka duniya take an kwatanta da lahira yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin sayin muslim daga jabir ɗan abdullahi nabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga wani mushen ɗan akuya an yadda shi sai ya ce wallahi a wurin Allah duniya rashin darajarta bai kai rashin darajar wannan mushen ɗan akuya a wurin masu shiga idan kana da garken dabbobi yanzu sai ɗan akuya ya mutu ka ɗauka kawai ka je ka yadda shi ai ba za ka ji ma kayi asara ba ba wanda ne ba za ka ce bari ka zauna a zo a yi maka makoki ko a yi maka ta'aziyya ko a yi maka jajen cewa kayi asara da a ce wani kalaldi ne ko wani kusasshen rago za a ce kayi asara ko amma dan dan jariri to kamar haka duniya take a wurin Allah shi sa ka duk inda Allah ya zo ambatanta sai ya ambace ta ambato na wulakantawa wama mata wama utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wama indallahi khairun wa abqa Allah yace mene afala ta'qilun duk abinda aka ba ku a duniyar nan Allah yace ba komai bane illa wani dan jin dadi na yanzu yanzu abinda ke wurin Allah shi yafi tabbaci wa khairun wa abqa inda aka bara wal akhiratu khairun wa abqa Allah yace ba ku da hankali ne ba za ku yi hankalta ba a cikin suratul nahl Allah yace ma indakum yanfad wa ma indallahi baq abinda ke wurin ku mai karewa ne ko kare ku bashi ko ya kare ya baku abinda ke wurin Allah shike da tabbas a cikin Ali Imran yake cewa ma indallahi khairul lil abra abinda ke wurin Allah shine mafi alkhairi amma masu bin Allah ne kawai za su samu Allah ka samu cikin su yazo cikin ra'ad yace wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata kaga shi tsiran lahira sai aka ce mishi sunan shi falah saboda tsira ne madawwami shi kuma samun ni'imar duniya ko ina sai a ce sunan shi mata me ma'anan mata'u abinda yanzu zaka more shi an jima a neme shi a rasa duk dadin da mutum yake ji ne ya ci abinci idan ka ci wani abinci mai daɗi ɗazu da la'asar ko da safe baka jin ɗanɗanon daɗin a bakinka yanzu baka jin wata annashuwa kuma mu da ba mu ci ba yanzu ba za a ga mace tsakaninmu da kai ba kuma an jima da daddare ko gobe da safe zaka je ka zubar da shi a toilet ba ka san maka kala abin da zai zuba shikenan iyakacin ka da shi haka dadin da dan adam yake ji na tarawa da iyali da ya gama shikenan ya gama jin dadin minti biyar minti uku minti bakwai sai ma kasala za ta biyo baya in ma ba na halas bane sai zunubi da damuwa da bakin ciki haka dadin da mutum zai ji na ya samu ta ɗaukaka ko wani alfanu ya gama jin daɗin gabaki ɗaya a ce misali iyakar rayuwarsa a ce iyakar rayuwarsa kuma bai samu wata jarabawa daga baya ba haka dai Allah yake ba mu labari a ire-iren waɗannan wurare da ibn kathirin ya zo fassara wannan aya sai yake cewa fa inna duniya daniyatun lalle ita duniya wulakantacciya ce faniyatun kuma mai bushewa wal ukhra ita kuma lahira sharifatun mai daraja ce baqiyatun kuma matabbaciya yace wa kaifa yu'thiru aqilun ma yafna ala ma yabqa dan me mai hankali zai fifita abin da yake mai gushewa akan abin da yake da tabbas kamar da Allah yace a can afala ta aqilu yace wa yahtammu bima yazulu anhu qariban dan ne mutum zai muhimmantar da abin da zai gushe nan kusa wa yatrukul ihtimama bidaril baqa'i wal khuld ya daina kula da makoma inda za a dawwama ya daina kula da ita dan me mutum zai haka haka na Imam Ahmad ya rawaito hadisi marfu'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa ad-dunya daru man la dara kaga duniya gida ce ta mutumin da bai da gida masaukin wanda bai da masauki ne wa malu man la mala lahu duke da ke cikin ta na wanda bai da dukiya ne walaha yajma'u man la aqala lahu wanda ke tsayawa ya tara duniya ya manta da lahira to mara hankali kenan hakanan al-Imam Ibn Hibban a cikin sahih dinsa da Ibn Abi Asim a cikin kitabun Zuhud da Baihaqi da kafin shi ma da da Hakim a cikin Musaddar Baihaqi a cikin littafin shi mai suna kitabun Zuhud da wani wurin da Imam Ahmad Ibn Hanbal dukkanin su ruwaito hadisi da yake malamai su maganganu akan ingancin sa amma dai ya tabbata insha Allah daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba duniya adarra bi ukhrati duk wanda ya bada jiki da karfinsa wajen neman duniya ya zama ya sallama rayuwarsa ga baki ɗaya don duniya to ƙarshe sai ya cutar da lahirarsa wa man talaba ukhratahu wanda kuma ya bada jikin shi da karfin shi ga baki ɗaya don neman lahira adarra bi duniyahu to za ga zai cutar da duniyarsa saboda su biyun kaman kishiyoyi ne ba ka iya faranta ma kishiyoyi guda biyu a lokaci guda da mata da kishiyarta da uwar gida da amarya duk da baraka duk iya munafurcin ka ba zai yi ka faranta musu rai a lokaci guda ba ko to haka suke kishoyi ne guda biyu ya ce sai annabi ya ce fa'asiru ma ya buka alama ya fina ya ku musulmai ya kai mai son tsira nabi ya ce ka fifita abin da zai wanzu akan abin da yake mai gushewa ne hadisi ne tabbatacce a shekul albani malam muhammad nasiruddin allah ya gafarta mai da can baya ya rarrata hadisi a cikin silsilar da'ifa lamba hadisi na 5650 amma daga baya ya dawo ya inganta shi wanda kuma shine abin da sauran malamai suka yi ya mai da shi cikin as-sahiha a lamba hadisi na 3200 da lamba 87 har ila yau dai al-Imam Sa'idi Abdurrahman ibn Nasir Allah ya gafarta mai yake cewa qawluhu wal akhiratu khairun wa abqa yace al akhiratu khairun min ad-dunya fi kulli wasfin matlubin a cikin dukkanin siffar da zaka siffanta zaka tarar cewa lahira tafi duniya abqa li kauniha daru kuldin wa baqa'in wa safa'in tafi lahira tafi duniya saboda ita gida ne matabbaci gidan wanzuwa ne kuma gidan da babu matsala ita kuma wa duniya daru fana'in ita kuma duniya mai gushewa ce sai ya ce fal mu'minul aqilu la yaqtaru al adra ala al ajwad mu'mini mai hankali babu da za a yi a bashi zabi ga ga dabino lafiyayye ga bage bage kuma ya zabi bage bage ko a ce ga tumatir mai kyau ga ga bage bage ko ga sabon tufa ga tsoho ko ga abu mai kyau ga mummuna babu da za a yi zabi mummunan nan ya bar mai kyau wala ya bi ulazzata sa'atin bi rahatin kuma ba zai siya dadin yanzu dadi na minti biyar ya zabe shi akan dadi madawami ba fa hubbud dunya malam sa'id yace kaga san duniya wa itharuha alal akhirah da fifita ta akan lahira yace ra'su kulli khati'atin shine tushen duk wani zunubi haka annabi yake fada ko annabi ya ce za mu samu kama a cikin rauni da fitina aka ce menene dalili ya ce hubbud duniya wa karahiyatul maut haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ba a cikin sahih bukhari wata rana ya kwanta bacci akan tabarma da ya tashi sai aka ga impression din tabarma a jikinsa akwai banyarsa sai sahabbai suka ce ya manzo Allah me zai hana ka ba mu izini a je a hada maka katifa mai laushi bai kamata kana manzan Allah ka dinga kwanciya akan karauni ana ganin zananta ana ganin impression ɗinta a jikinka ba sai annabi ya ce a'a ya ce mali wa duniya ni ne haɗan da duniya da hazan zuwa nema abun kwanciya mai laushi ina kwanciya wai dan kan jikina ya yi abin nan ya ce ya miƙe yana cewa tsakanina da tsakanin duniya ya ce inna ma ana fi duniya karakibin ni a duniyan nan kamar mahayi ne da ya baro garinsu zai je wani gari yana kan hanya da ya gaji da tafiya istadalla shajaratan sai ne mota bishiya sai samu inuwarta sai ya kwanta kun maraha ya huta wata raka haya kama hanyarsa wato kamar a kama hanya ne daga nan zariya za a je abuja sai a ce bari a tsaya a jere a yi sallah a ci abinci mai jin bawali ya yi kai kuma daga nan kawai sai ka nemi wuri kawai ka shanta ke ka ce ka ga wajen zama haka ce bari ka sai kujera ko gado ka kwanta a wajen kaga rashin hankali ne wannan to kama haka ne duniya kai matafiyi ne a duniya ba ita ce gidan zama ba da haka bai kamata ka shantake ka manta inda zaka je ka samu rika zauna na san dai duk wautan mutum yana kan hanya za a je za a yi tafiya babu yadda za a yi ce da an tsaya a wani gari za a yi sallah kaga ana wata sabga misali a ce kai dan kallon kwallo ne sai ga ana Manchester Arsenal kawai sai ka ce bari ka biya kuɗi ka shiga kallon kwallo za ta fa baka kuma mutane abu kaza ce wannan bai sa abin da yake yi ba kasuwanci za a je ziyara ne ko me za a je za a dauka kai baka sa abin da kake ba ka zama news to kama haka ne mutumin da ke shantakewa ya biye wa duniya ya manta da lahira wannan bai hana kuma abubuwan da suke sun halasta wanda Allah ya halasta mana at-tayyibatu minal rizq bai hana kul man harama jannatu llahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibatu minar rizq bai hana mutum ya ci ya sha yayi aure ya gina mahalli gurgurdan bukata daga halas kuma karka bari waɗannan halas din su shagaltar da kai daga asalin abin da ka goyi a duniyar nan Allah ya ce ƙarshe inna hadha la fi suhufil ula lallai wannan maganar da ake yi yana cikin littattafan annabawan farko to wace magana shin iya wannan ta ƙarshen da muka jiyo ko kuwa tun daga farkon sura ko kuma duka alkur'ani duka wannan akwai fassarar nan malamai sun yi wasu suka ce ana nufin duka alkur'ani saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka alkitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi kusa kuma da alkur'anin nan yana gasgata littafin da suka rigaye shi kuma ya mamaye su wato duk abin da ke cikin su na labarai da zikirori da ibadoji da wa'azi da abin da ke cikin atora da injila da zabura da su ibrahim wa musa din duka ku shi cikin alkur'ani kuma da ƙagi wasu ka ce da haka ana nufin dukkan wasu kuma suka ce a'a ana nufin iya wannan sura iya suratu sabbi isma rabbikal a'la din ita kare ake nufi wato akwai sura irinta da irin wannan karatun da wannan wa'azin a cikin littafin annabi Musa da annabi Ibrahim wannan shine tafsirin Abul Aliya cikin malaman tabi'in Ibn Jarir al-Tabari shi kuma da ya gama kawo ra'ayoyin malamai ya kawo ra'ayoyi amma yace shi ra'ayinsa shine daga fadin Allah qad aflaha man tazakka daga nan ne ake cewa keke da keke yana cikin attawa yana cikin littafin annabi Musa da annabi Ibrahim yace saboda mene saboda an ce fadin Allah inna hadha domin hadha al-isharatu ila al-qarib ne wannan ba a ce duka waɗancan ba da, da ana so da sai a ce inna hadha al-qur'ana kamar da wani jaka inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ko kuma da a ce inna hadhihi surata ko inna hadhihi al-ayati ce idan aka ce haza to iya wannan kare ake nufi daga ibnu abbas radiyallahu anhu arwayto wata fassara wanda imamu nasai ya kawo ta shi kuma yana ganin cewa wato sabbihisma rabbikal a'la dukkaninta surar tana cikin littafin Musa da Ibrahim saboda da aka saukar da faɗin Allah am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa Allah taziru waziratan wuzra ukhra sai daliban shi su ikrima suke cewa Ibn Abbas ya ce mana da wannan wajen da kuma sabbihi duka suna cikin at-taura na fata mun gane wannan mu duka dai kowace ma aka dauka dai diddi ma'ana ce mai kyau ko dai ya zama wato Qur'ani da irin salon maganar shi da bayanin shi akan tauhidi da bayanin shi akan lahira da kiran shi zuwa ga abu Allah akwai irin wannan kiraye-kiraye a cikin duka addinin annabawa domin duk addinin su ɗaya ne musulunci ko kuma ya zama irin wannan sura ta sabbi su rabbikal a'la da abin da ke cikin ta na wa'azi kun ga da irin wa'azin jama'a da muka ji a cikin surar nan ga ta muna ganin ta gajeriyar sura amma mun mata darasi hudu kuma takaitawa ma yake kuma kuma na san cewa ƴan uwa za su yarda da ni na ce lalle wa'azi ne a cikin ta mai rada jiki amma kamar yadda muka faɗa game da kiran sallah galibi saboda wannan surorin mun saba jin su mun ba za ka ita na mara shakar da ce ta ba ta daga da hausa za mu yi cewa mun mara yana su muna ganin kamar ba komai ba ne za ka inda liman da zo karanta ta yi kuskure kowa sai ya jeho mushi gyara saboda kowa ya rena ta ko amma ka duba irin wa'azin da ke cikinta to irin wannan wa'azin akwai shi a cikin sufi ibrahim da sufi musa ko kuma ya zama iya ƙarshen ita sura wallahu a'lam daga cikin fa'idar da za mu samu a cikin sura a gurguje shine akwai bayani akan ma'anar tsira cewa tsira na gaskiya shine a tsira a lahira ko mutum ya sha kwana a duniya ko mutum ya tsira a duniya idan bai bi Allah idan bai ga ya tsira a lahira ba to babu garanti game da tsirarsa haka nan kuma mun ji bambanta tsakanin matsayin duniya da matsayin lahira a wurin Allah da kuma yadda dan adam shi kuma yake biya wa ɗabi'arsa wajen ainihin wato abin nan a ƙarshen al'amari ɗan adam musamman wanda ya biye ma wannan duniyar bai tsaya ya nazarci rayuwarsa ya bi lahiyar ranar alkiyama zai yi wata nadama mummuna kuma a lokacin zai ambaci wannan bayanan da muka yi a yana ke na faɗin Allah walau tara idil mujrimuna naki su ru'usihim inda rabbihim za su ce rabbana absarna wa sami'na yanzu mun ji mun gani farji'ina na amal salihan da abin da suke gani shine duniya suka biye mata suna ganin lahira kamar ƙarya ne tunda kowa yana ganin kullum ana mutuwa amma ana ganin to daga dai mutuwar da yake amma duk mahala da labarai ne kawai za dai magani babu dai tabbas ko to amma da suka zo gaban Allah suka ga bala'in lahira sai su ce Allah ya ce da za ka ga kafirai masu zunubi ranar alkiyama sun sun kuyar da kai gaban Allah na ki suru usim da rabbihim sai su ce rabbara ya ubangijinmu abusarna yanzu mun gani wa sami'ina mun ji wato yanzu yadda muka ga duniya yanzu mun ga lahira da haka muna shirye farji'ina na amal salihan a taimaka mana a mai da mu duniya wallahi za mu yi aiki mai kyau na lokaci ya riga ya ƙure ko suka ce inna muqinun yanzu muna da yaqini Allah ya ce ina walau shi ina la'ati na kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama ila jannati wan nasi ajma'in subhanallah Allah ya ce musu fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ina nasinakum wala hawla wala quwwata illa billah Allah ya gafarta mana Allah ya samu gama lafiya Allah kuma ya ya- ya tsiratar da mu a duniya da lahira Ah, Allah ya taimake mun kawo ƙarshen sura zamu haƙura da sauran bayanan a batta haka Uh, bari mu saka ƴan uwanmu addu'a uh, su Malam Ismail Sahabi da su Sidi da sauran waɗanda su fiye da wata ɗaya yanzu suna hannun waɗannan uh, la'anannan ƴan ta'adda Ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo musu mafita da su da sauran ƴan uwan musulmi Allah ya sa kuma wannan jarabawa ta same su da su da ƴan uwansu da danginsu da iyalansu Allah sai ya zai musu kafara ga zanubansu kuma Allah ya sai ya zai musu ɗaukaka a wurin Allah Allah kuma ya kare mu da sauran musulmai baki daya wannan musiba da sauran musulmai da suke damu a ƙarshen mu ya Allah mun tuba mun bi ka ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da bara ya Allah ka gafarta mana zunuban mu kuma ka kawo mana mafita akan abubuwan da suka fi ƙarfin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah